لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى to samiriyu da ya samu wannan dama ta karbe waɗannan gwalagwalai ya narka su kuma dama bayani ya gabata makeri ne ya iya kira fa akhraja lahum ijlan sai ya fitar masu da ɗan sa sagahu wanda ya kera shi minar huliyi daga wannan kayan ado jasadan wato a matsayin jiki shine bi jasadi insanin wato kaman jikin ɗan adam kala fil bare wani malami ya faɗa cikin littafin sa mai suna albare ya ce la yuqalu aljasadu ba a cewa aljasadu illa lil hayawan sai idan jiki ne wanda yake na dabbobi al'aqil wato dabba mai hankali wala yuqalu li ghairihi ba a faɗa ga wani sa a ce jasad illa lil za'afaran sai idan za'afaran ne wato bishiyar za'afaran za a yi ce da shi ita aljasad waliddami waliddami yabis ko kuma jini idan ya daskare bushe a iya kiransa aljasad saboda haka sai fitan masu da ɗan maraƙi lahu huwar wanda yake da boda da sauti ya ce ai sautun yusma wata murya da ake ji bidukhuli rihin wa khurujiha ta hanyar ko kuma ta fuskan shigan iska da fitatta wato dabarar da yayi da ya kera wannan ɗan sa sai yayi masa kofa a cikin baki kuma ta fito har ta duburarsa ya san abubuwan da ya saka a ciki to sai ya sanya shi saitin inda iska za ta shiga ta fita to idan iska ta shiga sai a ji yana boda yana kuka kamar yadda ka san dan maraƙi na yin kuka dama a wata kissa masu tafsiri suka ce da annabi haruna ya ganshi yana wato luliya wannan karafuna sai ce me za ka yi da su sai ce ka yi min addu'a duk abin da na yi nufin zan yi allah ya bani nasara in yi a wata riwaya ya ce zan yi abin da ba zai amfanar ba sai dai ya cutar to kuma da menene ya zo ya yi wannan ɗin saboda haka sai ya dinga yin kuka yadda ka san ainihin na ɗansa faƙalu sai suka ce ai a samiriyu wa atba'uhu shi samiriyu da mabiyansa suka ce haza ilahu kuma wa ilahu musa fanasi yo ai wannan ɗansan da kuke gani shi ne abin bautanku da abin bautan musa ya manta shi ne yanzu ya tafi neman sa ne bai dauka ya bashi anan ba e fana sai musa rabba huhuna kun ga musa ya manta ubangijinsa anan wa zahaba ya tulubuhu kuma gashi ya tafi neman sa wannan yana nuna yan uwa ashe bata ba yau aka fara yin sa ba kun ga a lokacin annabi mai daraja kuma mutanensa ba wai a ce wa'anda ma ba su gan shi ba wanda ya karantar da su yau ya karantar da su gobe jibi gata Allah kawai san iya karantar da ya musu amma gashi yanzu an zo an zamar da su dan kankanin lokaci shi yasa karka taba dauka cewa rashin gamsasshiyar hujja take sa mutane kafa su ta zame in ka ganka a daidai kawai ka gode ma Allah kuma ka roki tabbata har zuwa ƙarshen rayuwa wani wallahi zaka ganshi malami ne wanda zai tara mutane ya karantar da su kuma batacce ga dukkan ainihin shiga irin ta malamai kuma wallahi batacce ne ba daidai yake ba Allah da kansa yake cewa watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah da kansa yace ya bashi ayoyi fansalakha minha ya zare ya tubu daga barin ayoyin bai aiki da su ba kenan ashe shari'a wata baiwa ce ta musamman Allah yake ba wanda ya ga dama inda shi tsagoran karatun shine shari'a duk malamin duniya shiryayye ne to amma ita shari'ar kyauta ce wallahi zaka ga wani yayi shekara talatin arba'in yana kora kuma wallahi batacce ne saboda Allah bai masa ainihin kyautar ba na taɓa hikaito muku akwai wani babban malami ba mu'tazile sunansa amr bin ubaid yana majalisinsa sai wani ba kauye ya zo ya ce akar makallahu a yi min addu'a raƙumi na ya ɓata a yi min addu'a Allah ya sa in gane shi aƙidan mu'tazila Allah ba shi da iko akan kowa abin da ka ga dama ka yi Allah ba zai iya hanawa ba in ka ƙiya Allah ba zai iya saka ba to sai malamin ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ba kai nufin a sace raƙumarsa ba aka sace sai ce a malam a bari ba na son addu'ar tun ma kafin ya ƙarasa sai ce me yasa kace baka so sai ce kai kace Allah bai yi nufin a sace ba aka sace to ya iya nufin a dawo da ita kuma a ki dawo da ita ku duba mutumin ƙauye ne bai yi karatu ba amma da fiɗirarsa salimiya ta fi wancan kasurgumin mai sunan malam ɗin shi yanzu yana ganin cewa Allah ya bashi da iko akan wani abu shi kuma wannan Allah ya tabbatar masa a wannan a cikin fiɗirarsa wadda bata samu matsala ba to shi yasa kullum ka roƙi shirya shari'a kyauta ce ta Allah subhanahu wataala wani bai yi karatu da yawa ba Allah ya sa ya fahimci addini kuma akan sa yake tafiya kuma ba zai karbi akasin wannan ba wani kuma ya tara karatun fan taba sama amma ba shi da amfani Allah ka azurta mu da ilimi mai amfani to saboda haka sai Allah ya tambaye su kala ta'ala Allah ya ce afala ya rauna shin su ba sa gani an malam yace mukhaffafatun min ath-thaqila wasmuha mahdhufun wato su ba su gani annahu yadda lamari yake la yarji'u ita wannan an din ba kai tsaye ta shiga a cikin yarji'u ba domin yarji'u fi'ili ne mudari'i da sai a ce Allah yarji'a amma sai aka ce Allah yarji'u akwai sunanta wanda yake domiri ne domirin sha'an wato ainihin an shafe shi shi sa aka ce Allah yarji'u shin su ba sa gani cewa shi wannan da suke zaton wai Allah ne ba zai iya mayar masu da magana ba shine ai la yaruddu lahum jawaban ba zai iya mayar musu da ainihin amsa ba wala yamliku lahum darran kun bai mallaka musu cuta ba shine daf'uhu ba zai iya tunkuɗe cuta ba idan za ta fada a kansu ko a kansa wala nafa'a kun bai mallaki amfani ba ai jalabahu bai mallaki jawo amfani ba ai fa kaifa yuttakhadhu ilahan to ta ƙaƙa za a rike shi a matsayin Allah ma'ana a fakaice Allah yana nuna musu cewa ai ku kun fi wannan dan san amfani tunda ku kuna magana shi baya magana da wani bala'i zai taso za ku iya tsira da kafafun kuma shi ba zai iya tsira ba to ina Allah zai kasance da irin wannan sifa Allah ya ce wa laqad qala lahum harunu min qablu kuma shi dama annabi harun ya riga ya faɗa masu min qabli an yarji a Musa tun kafin annabi Musa ya dawo yace ya qaumi ya ku mutane inna ma fitintum bi wallahi an fitine ku an jarrabe ku ne da wannan bata wa inna rabbakum rahman ku sani fa ubangijinku shine sarki mai jin kai fattabi'uni ku bi ni fi ibadatihi a cikin bautata masa wa ati'u amri ku bi umarni na fiha a cikin wannan nasiha da nake muku ku kauce ma wannan bautar dan sa din kun ga dama a cikin suratul araf Allah ya kaito mana annabi Musa ce ma annabi Harun wato ya faɗa ma dan uwansa Harun ya ce ukhlifni fi qaumi kamaye mun a cikin mutane na wa aslih ka kyautata duk komai wala tattabe sabilar mufsidin kada ka bi hanyar mabarnata kamar Allah sanar da shi cewa lalle za a yi barna a bayansa to annabi haruna ya iya kokarin sa yayi masu wa'azi to amma idan kuka duba mutane sama da wajen 600 ya zai yi da su ba zai iya cewa ainihin ya hana su gabaki ɗaya ba qalu da ya musu nasiha sai suka ce lan nabraha alaihi akifina ba za mu gushe ba muna masu lizimta akan bautar dan maraƙin nan shine ala ibadatihi akan bautata masa muqimi na muna masu zaman dirshan hatta yarja ilaina Musa sai Musa ya dawo ai hadhihi hi haqiqatu amri harun malai yace wannan shine haƙiƙarin lamarin annabi haruna ma'ahum tare da su qabla maji'i musa kafin zuwan annabi musa innahu lam yaskut shi bai yi shiru ba wa qad hadharahum tabbas ya gargade su min ibadatihim al-ijl daga wannan bautar dan maraki da suke fa abau sai suka kiya malai yace thumma tafata musa li harun sannan annabi musa sai ya waiwaya wajen annabi harun wa huwa la ya'rifu mawqifahu ma'ahum shi bai san matakin da annabi harun ya dauka ba ya dauka yayi sakaci to annabi musa da ya ga wannan sai ya juya kan dan uwansa ya yace da shi
قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي to Allah subhanahu wata'ala yake hikaito mana wato irin andan Musa alaihi salam yadda ya fuskaci dan uwansa kala sai yace ya Harun yace ya kai Harun ma mana aka idh ra'aitahum dallu me ya hana ka lokacin da kaga sun halaka sun kama bautar wani Allah me ya hana ka Allah tattabi'ani wannan ladin za'ida littaqwiya kenan an tattabi'ani me ya hana ka bi ni malam yace la za'ida wa hiya litakid ta zo domin karfafa ainihin zancen me yasa baka bi ni ba a guje ka je ka faɗa mu ga abin da ya faru afa asaita amri kenan ka saba umarnin da na faɗa maka na cewa la tattabi sabil mufsidin kun ga annabi haruna wansa ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kamar yadda bayani ya gabata cewa ya ma girme masa da shekara hudu yace kenan ka saba ma umarni na bi iqamatika bayna man ya'budu man ya'budu ghayra Allah ta yadda ka zauna a cikin mutanen da suke bautan wani Allah qala harun sai annabi harun ya faɗa malam yace wa min kalamihi kuma daga zancen annabi haruna na fahamu za mu fahimci alhalatan lati amalahu musa biha al'a wato irin halin da annabi musa ya mu'amalance shi da shi yace yabna umma ya kai wato ainihin a ɗan uwa wato abin nan bai ce wato ɗan uba ba sai ce wato ɗan uwa bi fatihil mimi wa ƙuri'a bi kasriha yabna umma ko yabna ummi asalinsa ummi kamar yadda bayani ya gabata ina jin a wata gaba irin wannan yace yake cewa ya kai ɗan uwa yace arada ummi ya nufin wato ainihin uwa wa dhikruha ambatan uwa a atafu shi ne ya fi kawo ainihin tausayi liƙalbihi ga zuciyarsa lima fi janibil um saboda abin da yake ɓangaren uwa minar ra'afa na rangwame wa shafaƙar da tausayi wa illa in ba don haka ba fa huwa akhuhu shaqiq wato ainihin dan uwansa ne shaqiqinsa kun ga bai ce ya akhi ba sai ya ce yabna um ya kai dan uwata ma'ana ka sani fa uwanmu ɗaya ya ce la ta'khudh bi lihiyati kar ka kama gemanyata wa kana akhadha bi shimali ya kasance ainihin ya damki gemanyarsa da hannunsa na dama wala bi ra'si kuma kar ka kama gashin kaina wa kana akhadha sha'arahu bi yaminihi kuma ya damki ainihin abin nan nasa wato gashin kansa da hannun dama ma'ana ya kama gemanyarsa da hannun hagu gashin kansa da hannun dama gadaban domin fushi a cikin suratul araf Allah yana cewa wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilai ya kamo gashinsa yana jansa yana fusgawa wato magabata zaka samu suna fushi da fushin Allah kun ga bai yi la'akarin cewa ai yayana bane kuma ya girme mun hammar shekara hudu ya aka ya bari aka saba ma Allah kuma wannan yana nuna mana cewa shi shi kansa babban mutum komai darajarsa zai iya abin da yake wato ainihin na kuskure wanda ba zai rage masa komai darajarsa ba annabi musa alaihissalam irin yadda ya fusata bai ma tsaya sai da aka gama yi masa bayanin shin an ɗauki mataki ko ba a ɗauki mataki ba shi dai yana ganin tunda haruna yana nan alama ce ta sakaci ya kamata iya hana su to kamar yadda malaman tafsiri suke cewa shi annabi haruna mutum ne mai sanyi allah bai yi shi da zafi zafi irin na annabi musa alaihissalam ba shi yasa da yayi nasiha iyayi suka kangare shikenan sai ya zuba ma sarautar Allah ido ya koma gefe yana kallo tun da ya yi iyayensa ba su yadda ba yake cewa inni khashitu ni na ji tsoro lawitta ba tuka da na bi ka wala budda an yattabi a ni jam'un kuma idan na bi ka ba makawa wasu za su bi ni min mallami ya abudul ijila daga wanda ba su bauta ma ɗansa ba to inda a ce lokacin da aka fara na tafi to wasu za su biyo ni to in ko kaga na taho ni da wasu na bar wasu za ka iya cewa an taƙula don karka ce farraƙta bayyana bani isra'il ka raba kan banu isra'il wa ta gadabu alayya kuma za ka fushi a kaina walam tarqub qawli kuma wato kenan baka saurari magana ta ba magana ta ba shine tantazir qawli baka saurari magana ta ba fi ma ra'aituhu fi dhalik cikin abin da na gani a cikin wancananka wannan walamtar ƙubƙauli malamai sun yi masa fassara biyu ko dai ya zama wato shine maƙulul ƙaul atafi akan an taƙula farraƙta baina bani isra'ila wa an taƙula lamtar ƙubƙauli ina jin tsoron inda na taho da wani sashe na bar wani sashe to za ka ce na raba kan banu isra'il na baro rabi na taho da rabi kuma za ka iya cewa ban saurari magana kaba da kace wa asli ko kuma a'a an taƙula farrakta baina bani isra'il ma'ana ta biyu kenan ina jin tsoron karkace na raba kan banu isra'il kuma gashi yanzu kai musa wa lamtar ƙubu ƙauli baka saurari ma magana ta kaji abin da ya faru ba kenan bai zama ƙuli ƙauli ba yanzu magana haruna ce dangane da abin da ya faru yana kaman zargi mai yasa annabi musa bai saurara ya ji abubuwa da ke da ke ba ina fata mun gane walam ta ta'ammal liqaul wato kenan baka kula da wannan magana ba ta ta fahama uzuri ya zama ainihin kaji uzuri na kun ga a cikin suratul araf lokacin da ya ji wannan sai ya ce rabbi gifirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik to tunda ya fahimci harun bai shi da laifi sai su to Allah ka gafarta min ni da dan uwana ma'ana kuskuren da na yi masa da abin da nake gani yayi na kure to Allah ka yafe mana e ka gafarta min ni da dan uwana domin kai ne fiyayyen ainihin masu yin gafara to bayan annabi Musa ya kammala da bangaren dan uwansa sai ya juya zuwa ga takadarin bawa shine Samiriyu sai ya ce قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي saboda haka annabi musa alaihi salam sai koma zuwa ga samiriyu yanzu kun ga in kuka kalla su annabawa Allah ya ba su wata halayya ta ɗaukan izina a cikin ƙanƙanin abu ya yi kan ɗan uwansa ya yi masa abin da shi kansa yana dama to duk da cewa ga ummul aba'isa shi samiriyu shi ya ƙera ɗan san kuma shi ya umarce su bautata masa to amma domin kai ya sake aukawa a cikin abin da ya auka ma'ana yi wa samiriyu abin wa Allah shi ma yana da wani ɗan uzuri to sai ya ce fama khatubuka ya samiri to shikenan kai yanzu samiri menene halinka me sha'aninka shine malai yace walam ma sami'a Musa udhra akhihi yayin da annabi Musa ya ji uzurin dan uwansa fi zalika a cikin wancan nan ka iltafata ila samiri sai ya waiwaya zuwa ga Musa bin Zafar shine samiri yace kala yace fama khatubuka to kai menene sha'aninka adda'i ila ma sana'ata wanda ya kiraye ka zuwa ga aikata abin da ka aikata me yasa ka aikata wannan aika aika ƙala sai ya ce basurtu bi malam ya basuru bihi ni na ga abin da ba su gani ba malam ya ce biliya iwa ƙuri a bitta'i ƙira'an hamza da kisa'i basurtu bi malam ta basuru bihi na ga abin da ba ku gani ba ai alimtu malam ya alamuhu ni na san abin da ba su san shi ba malam ya ce kala hadar kalam ya faɗi wannan magana ne ya ata bihi wai yana ba da hanzari da wannan magana amma sadara minhu dangane da abin da ya faru daga gare shi min sun ijil na ƙera ɗan maraƙi malam ya ce wa fihi ma yushiru bil kadhib a cikin wannan magana akwai abin da yake nuna ƙarya sha'anuhu sha'anul munafiqin kaga sha'aninsa irin sha'anin munafukai idza kushifa lahum al'umur idan ya zama an kuranye musu al'amari wasu malamai suka ce abin da yake nufi da wannan magana lokacin da mala'ika jibril ya zo ma'ana bayan an halaka fir'auna to sai mala'ika jibril ya zo a kan godiya domin ya sanar da annabi musa cewa ya je miƙati ma'ana ya je a wajen gani da Allah to lokacin da ya zo sai ya zo a kan wannan godiya wadda duk inda ta taka sai wajen ya kore to samiri yana ganin haka sai zuciyar shi ta bashi wannan in aka ɗebi wannan sawun aka aje to zai iya ba da wata fa'ida wasu suka ce a'a lokacin da za a halaka fir'auna ne to mala'ika jibril ya zo da ainihin doki ko godiya a wannan lokaci to inda ta taka ɗin shine samiriyu ainihin ya ɗebo to wannan mu'uzam na malamin tafsiri duk haka suka tafi a kai cewa wannan sawun abun hawan mala'ika jibrilu ko ya zamo doki ko ya zamo godiya alifin shine samiriyu ya ɗiba ya ɓoye ya ce to saboda haka ni na ga abin da ba su gani ba ko abin da ba ku gani ba faƙabaltu sai na yi damƙa ƙabdatan wata damƙa min turabi atharin rasul na daga turbayan sawun wannan manzo ma'ana sa- sawun abin hawansa yuhimu yana nuna annahu ra'a rasulan ya ga wani manzo ne ma'arufan sananne inda mukhatab a wajen wato abokin magana ya'ani Musa yana nufin annabi Musa ya talubu bi zalika yana nema ta hanyar wannan bayani nasa qabula udhrihi wato karban uzurinsa to ya aka yi san cewa wannan nahayi akan abun hawa manzo ne wasu malamai suka ce abin da ya faru shi Musa Samiriyu mahaifiyarsa ta haife shi a shekarar da ake yanka 'ya'ya a misir to da ta ji tsoron kar a zo a yanke ɗanta sai ta ɗauke shi ta je ta saka shi a cikin kogo ko ya zamo kogon dutse ko na wani abu to tunda allah subhanahu wata'ala ya kaddara abin da zai kasance zai kasance sai mala'ika ya zo sai ya sanya masa yatsansa a cikin bakinsa sai ya dinga jin yana tsotsan nono wasu malamai suka ce yatsu uku yake saka masa yaje yana tsotsan ainihin nono yaje yana tsotsan zuma yaje yana tsotsan wani abu mai kama da kakiri haka ma'ana dai mala'ika yake zowa ainihin yana saka hannunsa a bakinsa a matsayin shayarwa a matsayin wato ainihin bashi abinci shi yasa waɗansu malamai suke cewa wani baiti ban iya tuna shi ba cewa shiriya a hannun allah take in ba don haka ba musa lazi rabbahu jibrilu kafirun wa musa alladhi rabbahu fir'aunu mursalun shari'a ta Allah ce in ba dan haka ba to ai gashi musan da jibrilu ya rena ya zamo kafiri amma musan da fir'auna ya rena ya zamo manzo to ya shi da mala'ika ya san shi tun a wannan lokaci kamar yadda su malaman tafsiri suke cewa to yana ganin shi a lokacin da ya zo akan wannan abin hawa sai ya shaida cewa to wannan ba karamin mutum bane kuma tun da ma har ya ga inda abin hawansa ya taka ya saba da wurin takawa sauran abubuwan hawa to idan aka ɗebe shi aka ajiye lalle ainihin zai iya bada wata fa'ida wannan shine abin da wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ambata Allah shine mafi sani yake cewa fanabadtuha sai na watsa shi shine alqaituha sai na watsa wannan wato kasan sawun abun hawan da shi wannan manzo ya zo da shi fi suratul ijil sai na watsa shi a cikin wannan mutum mutumi wato na abin nan da aka kera dan maraki almusagu wanda aka kera nan wasu sun yi ma mai tafsiri gyara suka ce ba almusagu ba da almasugu ya kasance siga ta almafu'ul wallahu alam yace wa kadhalika sawwalat li nafsi yace kai ni haka dai rai na ta kawata mun ayi an af'ala wato aka raina ta bani shawara ta kawata man in aikata wannan fafa'altuhu sai na aikata fakharaja kamar aita saboda haka sai abin ya fito kamar yadda kake gani malamai suka ce ashe wannan zai nuna mana karara kwakwalwar dan adam ba za ta iya hararo abu wanda yake mai kyau wanda zai kai shi ainihin gagaci ba musamman ta fuskan addini da akwai wanda baya bukatar sai an ce masa yi kaza to shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama saboda Allah bai yi mai kyakkyawan tunani da zuzzurfan tunani irinsa ba amma duk abin da manzon Allah zai yi sai an ce masa yi kaza ta fuskar addini babu wani abu na addini da manzon Allah ya da ka to yaushe ne kuma wani zai ga shi kasaitarsa ta kai kawai ya tunano kaza wai ya zamo addini kuma Allah ya karba kaga akwai wahalar da kai akwai nuna cewa kenan sako ma bai cika ba akwai nuna cewa mutum zai iya sanin abin da Allah yake so da ka Allah ya shirye da mu yake cewa haka ni dai raina ta kawata mun kamar yadda ka gani wa da'autu bani isra'ila sai na kirayi banu isra'ila ila ibadatihi a wajen bautata mu wannan qabl an tarji'a kafin ainihin ka dawo to sai annabi Musa ya ce قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما
Allah subhanahu wata'ala yake cewa ƙala lahu sai annabi Musa ya faɗa masa ya ce fadhhab ka tafi min bainina ka tafi ainihin daga cikinmu ka fita ka fice ba ma buƙatar zama da kai tunda ka ƙirƙiro wa mita- mutane bid'a ta halakar da su fa inna laka fil hayati kai wato abin da zai kasance tattare da kai a cikin sha'anin rayuwa ai muddata hayatika tsawon rayuwarka an ta kula ka faɗa liman ra'aitahu ga duk wanda ka gani ka dunga cewa la misasa ba taɓa juna ba shafar juna haka za ka dunga faɗa ai la tuqarribni kar ka ainihin kusanto ni fakana yahimu fil bariya ya kasance to daga lokacin da annabi Musa alaihi salam ya masa wannan bakar addu'a shikenan kawai sai ya nausaye ta bilimbituwa a cikin jeji wa idza massa ahadan idan ya shafi wani mutum aw massahu ahadun ko kuma wani ya taba shi humma jami'an duk gaba ki ɗaya su kama rashin lafiya kaga wannan ba karamin bala'i bane inda a ce sai kai ka taba shi to sai ka ce to shikenan zan yi kafa kafa ba sai na taba shi ba to in yi taba kan haka duk ɗaya ne ko ka taba shi ko ya taba ka kawai shikenan kowa sai ya kama rashin lafiya mai tsanani to kaga yanzu dole kowa ya ta gudun sa saboda haka wannan shine abin da zaka dinga faɗa wa kadhalika kanat atba'uhu mai tafsiri yace haka nan duk mabiyansa suka kasance akwai wata kissa da ake cewa wai dan khalar annabi Musa ne to amma gaskiya wannan magana ba ta da inganci kwata-kwata ba shi da alaƙa ta jini da annabi musa alaihi salam kamar yadda na faɗa a farkon ko kuma a cikin bayanin ayoyin shi dama ƙabilarsa da danginsa aikinsu shine bautar ɗan maraƙi kuma dama zindiki ne sai ya sa riga ta addini domin ya cuci addinin da yawa zindiki shine wanda zai zo da sifa ta musulmi a yi mu'amaloli na musulunci da su domin ainihin ya cuci musulmin kun ga su banu isra'il da sun san cewa ba su san shi tare da su ba kwata-kwata ba za su yarda da shi ba za su ga duk abin da zai zo da shi na cutar addinin su ne to amma sun ga da shi ake faɗita shi ake komai da shi to kun ga za su ga cewa abin da ya zo da shi ashe gaskiya ne malam yace wafil qurtubi ya zo a cikin littafin qurtubi wa qala qatada al-imam qatada ibn di'ama as-sadusi rahimahullahu ta'ala yace baƙayahum ilal yau sauran dangin ko kuma wato family ɗin tsatsan shi wannan samiri har yanzu suna nan ba mu sani ba ko yanzu sun ƙare shi dai malam kurtubi ya faɗa na ce ya rasu ɗari shida da saba'in da ɗaya to yana cewa har a lokacinsa akwai irin ɓurɓushinsu ya na suna cewa la misasa ba taɓa juna ba shafar juna wa anna ya ce wa in masa ahadun min gairihim wahidan idan wani wanda ba ɗan cikinsu ba ya shafi wani minhum daga cikinsu ma'ana idan wani wanda ba ɗan wannan familin ba ya taɓa ɗaya daga cikin yan wannan famili ɗin humma wato shi kenan a humma kilahu ma fil wakati kawai su kama zazzabi da rashin lafiya nan take wannan ba ƙarin bala'i ba ne saboda haka sai yake cewa a wa inna laka mau'idan annabi Musa alaihi salam yake cewa kuma ka sani kana da wani alkawari akwai wani alkawari wanda yake akan kalli azabika na yi maka azaba lan tukhlafa ba za a saba maka shi ba ya ce bi fatihin lami ai lan yi Allahu mau'idaka Allah ba zai saba wannan alkawari na yi maka azaba ba wato kenan tun yana raye annabi Musa alaihi salam ya tabbatar masa cewa dan wuta ne shi akan kafirci zai mutu ba zai musulunta ba wannan ba karamin bala'i bane ba tunda ya ce lan tukhlafa ba za a saba maka shi ba kana nan akai haka zaka rayu haka zaka mutu yace wa ƙuri'a bi kasriha wato kenan wa inna laka mau'idan lan tukhlifa akwai wani alƙawari akan ka wanda baka isa ka saba wannan ba shine lan taghiba anhu ba za ka faku daga wannan alƙawarin ba ai tuba asa ilai za a tashe ka zuwa gare shi malam abu amr da malam ibn kathir su su karanta lan tukhlifa wato ba za ka saba mashi ba kenan anta yace wanzur kuma ka yi dubi ila ilahikan lazi zalta wato zuwa ga wannan allah naka wanda ka dukufa shine asluhu zalilta asalin wato kalma kenan zalilta bila maini wato da lamun guda biyu ula huma maksura ta farko lamun din mai kasara shine zalilta huzifat an shafe lamun na farko takfifan domin sauƙaƙawa ai dumta alaihi akifan kai duba zuwa ga wannan abin bauta naka wanda ka dawwama a kansa kana mai duƙufa ai muqiman wanda kai zaman dirshan ta abuduhu kana bautata masa to kai duba zuwa gare shi lanuharriqannahu wato da sannu za mu kone shi bin nari da wuta thumma lanansifannahu sannan mu sheƙar da shi fil yammi wato a cikin teku nasfan sheƙarwa shine nazariyannahu za mu shekar da shi fi hawa ilbahar a cikin iskan teku malin yace wa fa'ala musa ma zakarahu annabi musa alayhi salam sai ya aikata abinda ya ambata malaman tafsiri sun yi sabani a wannan gabar yace lanuharriqannahu za mu kone shi thumma lanansifannahu sannan mu shekar da shi to kun ga karfe zai yi wahala a ce a ƙone shi a sheƙar da shi to wasu malaman tafsiri suka ce ai shi wannan ɗan san saboda tsananin sihirin samiriyu tunda mun ce dama ɗan dabo ne ɗan sihiri ne gashi dai da gwalagwalai ya ƙera shi amma kuma sai ya koma jiki sosai irin na dabba ta yadda in aka yanka shi za a iya ganin jini to saboda ka annabi musa a.s. yake nufi to shikenan tunda ya zama jiki ya zama jini abin nan wato jini da tsoka za mu kone shi in muka kone shi ita tokar mu shekar da ita wato ainihin a cikin teku wasu suka ce wannan shine abin da ake nufi to wasu suka ce a'a abin da annabi musa yake nufi tunda yana nan a matsayin dan sa na karfe lanuharriqannahu wato za mu narkar da shi idan aka narkar da shi tunda za a iya narka azurfa ko zinari ko tagulla su zama ruwa to za mu narkar da shi ya zama ruwa sun malanan sifan na sannan ainihin mu watsar da shi ma'ana ruwan a watsa shi a cikin teku to duk da kenan zai iya ɗaukar wannan ma'anar malamai suka ce ashe wannan yana nuna cewa lallai idan bid'o'i da ake karkatar da mutane da su to lalle ya zama wajibi a ga cewa irin wannan bidoyin an kawar da su an share su ta yadda mutane ba za su dinga ainihin cutuwa ta hanyar su ba kun ga shi samiriyu an yi masa bakar addu'ar da zama gari ba zai yiwu ba ai mutane ko da itace ma sa kore shi in ka taba mutum kai rashin lafiya in ya taba kai rashin lafiya wa zai bar shi a gari kaga dole ne ya fita jeji to kaga shi an yi awon gaba da shi an kore shi sannan abin da ya zo da shi na karkatar da mutane daga tafarkin Allah shi ma ainihin an lalata shi an shekar da shi an bata shi ta yadda mutane ba za su sake ainihin ganin sa ba ashe wannan ya nuna ba yau aka so mu karkatar da mutane daga barin hanyar Allah ba ga annabi ma a zaune a raye a iya kirkiro da wata bid'a wadda za a halakar da mutane kuma wannan yana nuna mana cewa ashe ita barna gaggawa take a cikin kwakwale inda ba don haka ba aka sai ga annabi ɗaya daga cikin ul azam ashe hankali inda irin tunaninmu ne zai wahala a halakar da mutanensa saboda ba wani wanda iya kawo hujja irin annabi to amma daga kawo ɓanna mutane za su iya bi kuma wannan ya nuna ashe idan kaga mutane suna ta bin abu sun yi kunzumi akai ba lalle bane iya zama daidai tunda ya zaga mutane wajen ainihin dubu ɗari shida sun karkata zuwa ga bautar wani Allah a lokaci ɗaya ɗan taƙi 'yan mintuna ko 'yan awanni da barin annabi an karkatar da su ainihin an ɗora su akan wata hanya wadda take ainihin mara kyau malam yake cewa ثم وإيتي وفعل موسى ما ذكره أن موسى يا أيكة أبندا يا أنبتا ثم التفت سنن سي ويويا إلى الذين اتبعوه زواج وند سكبي ونن أنصارين وقال لهم يفدا مسو لتحقيق الحق دومين تبتت دغسكيا إثر إبطال الباطل واتو أغربين باتا برنا معنا أنا باتا برنا to yanzu kuma ainihin bari a tabbatar da gaskiya ya ce inna ma ilahukum ya ce ku sani fa abin bautakku allahu allazi la ilaha illahu shi ne allan da babu wani abin bauta sai shi wasi a kulla shay'in ilma kuma ya yi luwaci komai ta fuskar ilimi malin ya ce tamyizun muhawwarun anil fa'il da aka ce wato wannan ilma ɗin tamizi ne wanda ainihin an yi tawilinsa daga fa'ili ai wasi'a ilmuhu kulla shai wanda iliminsa ya yalwaci dukkan komai kar ku ɗauka cewa wannan al'amarin da ya faru allah bai san zai faru ba a allah ya san zai faru domin anan musa ya faɗa ya ce inna ma fitin tumbi an jarrabe ku ne da wannan al'amarin shi yasa wa'insu masu tafsiri har ma suke cewa ai ɗan maraƙin ma ga baki ɗaya kawai wato lokacin da samiru ya sa wannan gwalagwalai a cikin wuta ya ta hurawa kawai sai allah ya samar da ɗansa shi da kansa ya tashi domin kawai ainihin a jarrabe su to amma wannan magana ce wata take marjuhiya rajihin abu shi samiriyu shi da kansa ainihin yayi kamar yadda shi kansa ya furta da kansa sai allah subhanahu wata'ala ya ce
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا malam yake cewa hunan ta had qissatu Musa to anan ne qissa annabi Musa alaihi salatu wassalam ta cika wa fiha bayanu itina illahi ta'ala a cikin wannan kissa akwai bayanin kulawa Allah subhanahu wa ta'ala bin rusul da manzanninsa thumma aqaba ta'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai yi taqibi alal qissa a bisa wannan kissa din faƙala sai ya faɗa mu khatibanin nabiya sallallahu alaihi wasallam yana mai magana da manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi wanda ko da ina ganin wannan kisa ya kamata ainihin mu tashi gare ta ko to kuma ga lokacin bai ƙarasa ba ko dai mu kai shidan da aka saba shikenan mu kai Allah subhanahu wata'ala wato sai ya ta aqibi kissa anan ta ƙare Allah sai ke ce ma annabi Musa manzon sallam Allah yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kazalika ai kama qasasna ya Muhammad hadhihi alqissa kaman yadda muka kissanta maka wannan kissa ta annabi Musa daki daki to kamar haka ne na qussu alaika muke kissantawa a gare ka min anba'i shine min akhbari daga labarori ma qaddasa na abin da ya riga ya gabata min al'umam na daga ainihin al'ummatai wa naka kuma tabbas ya ma'aikin Allah mun baka min ladunna daga gare mu shine min indina daga wajen mun baka zikiran wato ainihin ambato babba shine ainihin alqur'ani ma'ana Allah yana nuna manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan kissa yadda ake bashi kissan sauran al'amurra nagartattu tabbatattu to haka nan aka kissanta masa ainihin kissan annabi Musa to shi wannan zikiri da Allah ya ba manzon Allah sai ya ce man a'rada anhu duk wanda ya kau da kai daga barin safar lami umin bihi bai yi imani da shi ba fa inna huto shi wannan ya hamilu yau malkiyamata wuzira to zai ɗauki wani nauyi himi-himi ranar tashin alkiyama ya ce himlan thaqilan min al wato kaya masu nauyin gaske na daga zunubi kenan duk mutumin da ya kau da kai daga alkur'ani bai yi aiki da shi ba to ran tashin alkiyama zai tashi da kaya niki niki Allah ce wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla kamar yadda zamu gani ainihin a cikin wannan sura din yace khalidina fihi ka karanta yace khalidina fihi suna madawwama a ciki ai fil azabi suna masu dawwama a cikin wannan azaba a fi azabil wuzuri a cikin azabar wannan nauyi din ma'ana azabar rashin aiki da alkur'ani sai ya ce wa sa'alahum yawmal qiyamati himla kuma lalle babu shakka nauyi yayi muni gare su ana dau wannan dako da suka yi yayi muni gare su ran tashin alkiyama mala yace tamyizun mufassir mufassir lid fi sa'a shi wannan himla din to tamyizi ne wanda ya fassara damiri da aka boye a cikin sa'a ma'ana sa'ahim luhum hadha sai kitab wal maqsus bil dhammi abinda aka kebance da zargi mahdhufun an shafe shi taqdiruhu shine wuzruhum kenan sa'a wuzruhum wannan nauyi nasu ya riga yayi muni a matsayin kayan da za su dauka yace wallamu lil bayani wato da aka ce wa sa'a lahum kenan wannan lamun din an kawo shi domin bayani wa yubdalu min yawmil qiyama kuma ana yin wato ainihin musaya na wancan yawmil qiyama din to ga irin yadda sifar take Allah yake cewa
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا Allah subhanahu wata'ala kamar mai tambaya ya tambaya yake cewa to yaushe ne za a ga arna da wannan kaya niki-niki kaya masu nauyi sakamakon sabon Allah da gimbin ƙur'ani Allah ce yau mai yunfahu fi suri ranar da za a yi busa a cikin ƙaho yace shine alƙarn wato ƙaho an nafhatu thaniya busa ta biyu mun sani cewa za a yi busa guda uku akwai nafhatu sa'iq busa wadda kowa da kowa zai some wani fi hafi suri fasa ikaman fi samawa ta wani fil arzu illa man sha Allah kowa da kowa zai so mai wanda suka rage da rai illa man sha Allah sai wanda Allah ya so ba za so mai a wannan lokaci ba suwa ake nufi wasu malamai suka ce ana nufin hamalatul arshi wanda suke dauke da al'arshi su ne nufin ba za su so mai ba to idan aka yi wannan kowa ko da yake kabla haza akwai nafkatul fazai ita na manta wato busa ta razani wani fi hafi suri fafazi a manfi samawati wa manfi abdu illa man sha Allah busa ta farko shine busa ta razanarwa wadda idan aka yi ta kowa ainihin zai kiɗima wataran nasa sukara wa mahun bi sukara to idan aka yi wannan kowa ya razana ya shiga ainihin taitayinsa to kuma sai a yi busa wadda kowa ga baki ɗaya kuma ainihin zai some to daga nan kuma sai a yi busa wacce yake ainihin ta tashi to anan mai tafsiri yana cewa lokacin da za a yi wannan busa ne ta biyu wa na shurul mujrimina kuma sai mu tashi masu laifi su ne kafirai yau izin a wannan wuni zurka suna idanunsu sun fito tulu-tulu ya ce uyunuhum ma'asawa da wujuhihim wato fuskarsu ta yi baƙiƙirin kuma idanun sun fito sun yi tulutulu wasu malamai suka ce zurqul uyun shine wanda idanuwansu sun yi bula-bula sun fito ainihin duk sun yi bula Allah subhanahu wata'ala ainihin ya kiyashe mu sai Allah yake cewa يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما masu laifi sun tashi ranar tashin alkiyama wasu sun yi shekara ɗari wasu ma sun haura a duniya wasu sun yi shekara tamanin wasu sun yi shekara saba'in sun more sun sheke ayarsu sun kashe koran to amma ran nan in suka tashi ya ta khafatu na bainahum sai su dinga ainihin ɓoye magana suna sirri tsakaninsu shine ya tasarruna suna sirranta ma juna wai kar a ji shine yakfiduna aswatahum suna ƙasa ƙasa da muryoyinsu wa yukfiduna ha lima lahiqahum min ru'bi suna ɓoye muryoyi saboda abin da ya rusku da su na ainihin razani wal hauli da tsoro suna cewa illa bithtum kai ba ku zauna ba fa fil kabari a cikin kabari illa ashara ina ganin duk zaman nan ma bai wuce kwana goma ba minan layali wato ainihin na darare bi ayyamiha da kuma wani nukansu ko da yake mai tafsiri allah ya yi takasisin kabari amma wasu malamai suna cewa abin da suke nufi shine duniya illa bithtum ba ku zauna a duniya ba illa ashara muna ganin duk abin da muka bai wuce kwana goma ba mutum ya yi abubuwa shi da kansa ya san na shekaru ne amma yana cewa yana ganin kwata-kwata a duniya me ya mora duk abin bai wuce kwana goma ba ashe wannan yana nuna bayan Allah bai kamata mutum ya ɓata lokacinsa ga mara tabbas ba ya kyale mai tabbas duniyan nan idan Allah ya barka da rai da lafiya to za a iya tsawaita shekarunka ka zama idan ka kwanta kwanciyar ba daɗi in ka zauna zaman ba daɗi in ka ci ba daɗi in ka ƙi ci ba daɗi ka tambayi tsofaffi da suka tsufa haka ne wallahi akwai tsofan da idan ya ci abinci bala'i yadda ka san maciji ya yi haɗiya sai ta narke sannan ya ɗan samu kwanciyar hankali sannan idan bai ci abinci ba yunwa kuma ta masa hankali in ya kwanta ɓangaren dama ya ji nan na ciwo ya koma wancan ɓangare nan na duk yadda ya yi to yanzu dan Allah mai mutum ya mora a irin wannan ga dukiyar ga komai amma rayuwar ta gurɓace kun babu daɗi ashe gara mutum ya kama inda tabbas take Allah ka samu dace Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaquluna ai mu ne mafiya sani dangane da abin da suke faɗa fi zalika a cikin wancananka ai laisa kama kalu lamarin ba kamar yadda suka faɗa bane ba idh yaqulu amsaluhum tariqatan yayin da mafi adalcinsu wato ga matafiya fihi a ciki ma'ana mafi adalci suke cewa illa bithtum ai ba ku zauna ba illa yauma kai ni ina ganin ma wannan wuni ɗaya ne kawai akai wannan wai kamar su ne mafi adalcin yastaqilluna lubsahum fil qabri jiddan malam yace suna kankantar da zaman su kware a cikin kabari lima yu'ayinunahu saboda abin da suke ganin sa fil akhirah a ranar lahira min ahwaliha na tsorace tsoracenta wa haka za ja at taqibu to haka nan taqibi yazo bi anna a dhikrillah bi anna a dhikrillah cewa bin ambatan Allah wa huwa alquran shine alqurani au hakamullah ko kuma hukuncen hukuncen Allah wal islam da kuma musulunci to bin wannan huwa tariqus sahal shine hanya mai sauƙi wal hamlul khafif kuma shine kaya marashin nauyi wal inhiraf anhu karkace ma qur'ani da musulunci ittiba'un lit tariqil wa'ar to wannan bin hanya ne mawuyaciyar hanya as-sa'ab mai wahala wal hamlul thaqil kuma shine ainihin dako mai nauyin gaske fi duniya wal akhira a duniya da lahira saboda haka za mu dakata anan abin da muka yi daidai muna fata Allah ya ba mu lada abin da mu kuskure muna fata Allah gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisantar sa wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh